الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد
لا يحب الله الجهر بسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما la yuhibbu Allahu al-jahra la yuhibbu anan ba Allah baya so bane Allah yana hukuba eh al-jahr bi su'i duk wanda ya mummuna abu yazo yana bayyanawa min al na magana ko kace nayi zina ko kuma kace na sha giya ko nayi wani abu bayan Allah ya rufa ma asiri ka girba a kanka asiri kake fadan abun to wannan abun hukuba zai ja maka ko kuma wata yarinya kaga tana bucewa wannan ai na gama da ita ai na yi kaza to kamar yau kai abin amma tunda Allah ko zina kai in baka gaya kowa ba da kai sai Allah kace ka tuba sai Allah karbi tubanka amma tunda shi ya rufa ma asiri kai baka rufa a kanka asiri ba kana fitowa kana bayyana ba to baka gode wa ni'iman da ya ma na rufin asiri bane wannan bayyanawan babu abin da zai kara bawa sai uku ba min ahadin ga daya ayyu aqibuhu alaihi Allah yakan yi hukuma ga wannan illa man zulima sai da wanda aka zalunta fala yukazu bil jahri bi wani ya bayyana ba za a kama shi da an yukdira ya bada labarin an zulmi zalimi ya kace wallahi ne an cuce ni fa wallahi kasuwa yanke min kuɗi ko kuma kace wallahi an damfare ni wallahi an hoho nayi ne suka zo guna suka cuce ni wannan ba zai kara ma zunubi ba domin in baka faɗa ba ba za ka warke ba wannan faɗar shi ne sanadiyan warakarka wani ya kai wallahi kuɗi na kwace subhanallah subhanallah wallahi wasu mutane ne suka cuce ni to in ka faɗa to za ka ji ka ɗan samu sauƙi a ranka wannan saboda cutar ka aka yi ka faɗa in Allah ya da waraka ne dan wajen magana idan baka faɗa ba mutuwa za ka yi mutuwa za ka yi idan magana tana cinye mutum ta kashi eh akwai maganan da maganinsa akwai abin da maganinsa faɗa ne eh idan yanzu bakin ciki ya maka yawa in baka dan faɗi wani abu daga cikin bakin cikin ba sai ka mutu ba ka ga annabi yaquba cewa ya kala inna ma ashku قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون annabi yaquba ya ce inna ma ashku basi abinda ko gana daidaitawa na kai kuka din wannan in ban daidaita ba ba zan ji dawo huzni amma tabin zuciyar nawa wannan ba mutane nake gaya ba ilallah wannan ga Allah ne amma bayyanawan wannan dan na samu waraka ne inna ma ashku ina kai kuka basi na daidaitawa ga abin da ya same ni din wannan na samu sauki ne amma hakikanin bakin cikin wannan Allah nake kaiwa to yasa bawa idan wani abu ya same ka in ka dan fada zaka warke kar ka zauna da abu yana cin ka yanzu nan mutum yana zaune da 'ya'yansa ka gan shi shiru ka sami wani me yake damun ka ne wallahi bacin ran ya'ya ne a hau ni yanzu na 'ya'yan ma da na ga bacin ran gidan ma na tayi na bar musu hanyar to in kuna wannan biran kai da shi to shi zai samu sauki amma ba wanda zai gaya ba wanda zai faɗa to yanzu nan jininsa sai ya hau to yasa Allah ya ce illa man zulima sai dai wanda aka zalunce shi wannan babu laifi dan ya faɗa wai du'a ne zai iya yin addu'a Allah ya bi kadansa wa kana lahi ubangiji samiyan matabbaci ne lima yuqalu ga abin da bayi suke faɗi aliman Allah masani ne bima yaf'alu ga abin da bayi suke aikatawa mhm.
إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا in tubudu Allah ya ce in ma kun bayyana su yiro kaira da za ku daure ku bayyana aiki na alkhairi min al'amali amalul barri aiki na nagarta aw tuquhu ko ku boye shi tamilu sirran ku ya boye aw ta'ahu an suyin ko kuma ku yi ahuwa ga ku yi rangwame ga wanda aka muku mummunan abu kowanne wannan abu guda uku akwai dalilin yinsa idan aikin alkhairin ba a yi a gurin ko da na taɗawai ne kana bayyana wani sai ya yi koyi da kai yayi idan kuma an saba ana aikin alkhairin a gurin to in na ta ɗauwayi ne sai ka boye don kar ya shigo amma na farilla sai ka bayyana shi domin wanda baya yi sai ya koyi da kai autahu an su idan ka je guri ka zauna abu kaɗan sai a kai mutum kotu a kaɗan sai a kai mutum gudun alƙali to sai ka fito musu da sunna sai an yi abin da za a kai mutum kotu ɗin sai ka ce kai kaya ne to sai ka kawo gurin zama lafiya kamar yadda ya faru da ni a albashi dabbobi suka zo suka cinye gona na gaba ɗaya duk shukan da na yi ya fita yana yabanya aka cinye kuma dabbobin suna gonan mutanen gari suka ce malam ka kai kara arki ka kai ina ne nake a wallahi Allah ne ya ɗora mu ba inda zan kai kara kuma mai yiwa ma Allah ne wale ji Allah ya jarrabe ni shikenan daga baya da aka yi ruwan sama aka dauke kuma na zan dinga noma gindin sai ta yi jim yayi kyau sai da na samu dami farfara kwa dami a hirin kaura dami talatin su fulanin kuma da suke cinye min gonan kuma su suke zuwa suke kula min da gonan a dalilin haƙurin da ne ran da kuma na sare gonan karma min su na sayarwa na ce ka gani a gona na kunci ba mu yi shari'a da ku ba to in na ba yan gari karmamin nan a dalilin karmamin sai a daure ku ku saya suka saya da sauki a kudin na kawo kaya na shi kenan to kuma sai a kawo zama lafiya a yankin to yi ne auta ahu an soyin idan ka zo wannan ya kai wannan kotu wannan ya kai wannan gaba alƙali to kai idan taka ta sami ya kai rangwami to in Allah ya da wannan fitar da ta sanadiyan ka Allah zai kawo saukin sa to yi ne Allah ya ce fa inna la sanu ubangiji kana ahuwan shi ma Allah mai rangwame ne in dai kai wani rangwame to za a duba babban laifin kama rangwame kajiran kuma Allah mai iko ne akan bayi innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufariqu baina Allahi wa rusulihi ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وآتنا للكافرين عذابا مهينا الذين كانوا وإن يكفرون بالله سنة كافر شما الله ورسوله da manzanninsa wa yuriduna suna nufi an yi farriƙu su raba bainan lahi wa rasuli tsakanin Allah da manzanninsa bi an yuminu bihi su ce sun ba da gaskiya da ya duna hun koma bayan waya ƙuluna suna cewa numinu bi ba da minar rasuli sun ba da shayi na wani bangare daga manzanni wani gurbi barin su ce sun kabar cewa wani bangare ne daga cikin su wa yuriduna ma za faɗin haka fa Allah ce suna nufi ne an yace ki zo su riki baina zalikar kubur tsakanin wannan kabarci wal imani da ban gaskiya sabilan tabarki ai dariƙan tabarki ya zabo na ile wanda za su tafi a kai to Allah ya ce duk wanda yake nufin zai raba tsakanin Allah da manzanninsa la ya ga humul kafiruna haka wannan sune kafirai na gaskiya mazari ne mu wa qadan wanda ya karba liman muni jumla domin jumlan da ya taro kabala hunan gabaninsa Allah ya ce wa atadna mun yi tanadi lil kabiri ga duk wanda ya kafirce yake so ya raba tsakanin Allah da manzanninsa azaban da azaba muhina ma boce walakanci zai hanadin huwa azabun nar ita ce azabar wuta wallazina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufariqu baina ahadin minhum ulaika sawfa nutihim ujurahum wallazina amanu billahi kaga wa'anda suka bada gaskiya da Allah wa rusulihi da manzanninsa kullihim baki ɗayan wa lam yufarriqu ba su yi niyan za su raba baina ahadin tsakanin ɗaya minhum daga cikin su ba ulaika wa'annan Allah ya ce so bai da sannu nutihimu ka karanta da ya ko kuma ka ce yutihimu duk ɗaya ne ko nutihimu Allah ce za mu ba su wujurahum ladadakin su zaka ce sawaba a amalihim ladadakin ayyukan su Allah ce za mu ba su wa kana Allah sanu ubangiji wa kana Allah ghafurar rahima mai yawan gafara ne li auliyahi ga waliyansa rahima mai yawan jin kai ne bi ahli dati ga wanda suka nuna wa Allah biyayya yasaluka ahlul kitabi an tunzila alaihim kitaban min as-sama'i faqad salu musa akbar min zalika فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم صائقة بظلمهم ثم اتخذوا الإجل من بعد ما جعلهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا أما دوغا ينسل جيجي جو يسألوك سنة تنبينك يا محمد صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب مذوى الكتاب يهود ونصارى أن تنزل عليهم كتابا وين ميزا بذا سوجي مثل الكتاب دقا سما بني من السماء سوجي مع الكتاب جملة كما أنزل على موسى كما عند هذا سوجي عليه موسى تعني تنسوى تقولنك fayanin sa gabar ta za ko da lamarin ya girmama Allah ya ce karka damu da wannan tambaya da kama faƙa da salu aba'uhum Allahu akbar ai ubaban sun tambaye Musa annabi Musa dan Imrana akbaru min zalika abin da yahu wannan girma wai kun san ma dalilin da yasa yahudu yake so a sauke littafin ai yahudu yau a sauke annabi aya daya gobe annabi a sauke annabi aya daya hauyi suke ji Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
nan sauke littafin haka kurin warkewa za su yi su gudu su je su kona La hawla wala quwwata nan da wata ga ba littafin aiko bilayi da zika in kuma ba haka ba sun samu sun karba suna karban littafin wani ne kama nan Allah ya saka mu suna karban littafin wallahi sai sun je mai kyan za su dauke La hawla wala quwwata su ba ku maran kyau sai su ce to tunda kun maza bari za mu kofa mu ba ku idan sun kobe sun yi ra'ayin su yadda suke so sai ya ce shi aka sauke wa annabi shigo mai kyan yana gurin su su sun kuzo a yi ta kare amma abin ba- ya fice da wayansu yau aya ɗaya gobe aya ɗaya to munafurci ba zai yi a nan ba ba ga da aka sauke musu nasu jumlatan wahida sai suka zama yuharifuna al-kalima yuharifuna al-kalima يحرفون الكلمة عن مواده ونسوا هزا مما ذكروا به ai ba ka ga da aka sauke musu lokaci dai suka dinga cancanza to irin wannan suke so a yi shi yasa suke lallaba a sauke to kuma shi ko Allah ba ka yi masa wayo sai Allah ya ce kai a guri annabin Allah fakada zalu abahum musa akbar min zalika ai iyayensu tambayar da suka ne musa ma har ya fi wannan dan min zalika faqalu suka ji arin Allah suka ce zuwa nuna musu ma Allah a bayyane iyanan kuru-kuru fa ka zo kuma sai gato nan take Allah ya sa Jibril ya daka zawa ka rike su da tsawa ai almautu mutuwa iqaban lahu ya zama hukuma gare su bi zulmi ai bi sabab dalilin zaluncin su da suka yi haiza ta anne tu yayin da suka tsaura rafi su'ali a tambaya su mata kazul ijila ilahan suka riki dan matsayin maraki a matsayin ubangiji min ba da ma jaruhum al bayyinatu bayan an zo musu da hujjoji mabayyana al mu'jizatu ala wahadaniyati lahi amma Allah ya ce ba komai fa abuna an zalika wani abin da suka yi mun musu rangwame walam nastajilu ai ba mutum bake su ba wa atena musa Allah ya ce mu ne muka biya ne musa sulana hujja mubinan abayyin tasalidan talladawa bayyinan zahiran alaihim a gari haisu amarahum yayin da muka umarce bi qatali anfusihim kai kawunan su taubatan shine tuba fa da'u suka nuna biyayya wa rafana ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم Allah ya ce wa rafa'ana muka ɗaukaka fauko kuma tura burbushi da kawunan su dutsen ɗori sai na bi misaki a kan alƙawarin da muka yi da su bi sababi aka zal misaki a dalilin rike alƙawarin raka ala ya haka da haka le kahu domin su ji tsoro fa yaka bilu su karba ana cewa to in ba ku raba ba ku dutsen zai danne ku La hawla wala quwwata wallahi sai da dutsen yana danne sa man kansu yana ƙasa tana daga sama dai saboda bala'i wa qulna lahum jama'a bi'a وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت wallahi ma gaya maka huwa matsalun alaihim abin ya nauya a gare su aka ce udu kullul baba muzallin alaihim dutsen nan ya zama kaman inuwa a kansu udu kullul baba ku shiga babul qaryati kofar wani alqarya sujadan kuna masu sunkuyo sujudul inhinayi sujada na sunkuyo wa qulna lahum muka ce da su la ta'adu ku daina shishigi wa fi qira'ati bi fatil ayn wa tajdid dali ay wa fi idgamu ta fil asali fi dali ay la ta'tadu ku daina shishigi fi sabati ranar asabar kuce za ku yi su bi tsiyar lihitani da farautan kifaye biyu daga cikin su a kazana وأخذنا منهم ميثاقا غليظا wanda Allah ya ce mun yi riko minhum da su mi zagan alkawarin da muka yi da su galizan mai kauri ala zalika amma ba na faru sai suka warware wani alkawarin suka karkade shi Mhm.
فبما نقلهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف ba bi ma da ka faɗa na ƙarin ai ba ɗan ta sababiya ce ma za a dace ba ta sababiya muta allakatun bi mahazuzin ya yi da allaki da ababen da aka shafe li'ina dihim saboda tsaurin kansu bi sababi na fari sai suka zama shine annahu wannan la'anar da aka musu sababi na kan shine dalilin wato na ƙarin warwarewarsu misaqum alƙawarin da muka yi da kufrin da kafircewarsu bi ayatin lahi da ayoyin Allah wa qadalihim al-anbiya kuma gayi suna kai annabawan Allah bi gairi haqqin ba kan gaskiya ba wa qawlihim lin nabi sallallahu alaihi wasallam suka zo suka ce da annabi Muhammadu qulubuna gulbun zuciyarsu tana cikin kwakwanya tana da loba la ta iya ba ta kiyaye kalamuka zancenka bal Allah yake daba Allah بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا bari magananka Allah yake mu daba Allah ai Allah ne ya yimke zuciyarta su ba wai ya rufe bai yimke ba kaman ka dauki bakin garara ka sa wani abu ta kasa ka daure shine yimke ba daba Allah alai Allah ya yimke zuciyar na bi kufrihim ai bi sababi kufrihim dalilin kafircin su fala ta iya ba yadda za a yi zuciyarsa ta kiyaye wa'azi fala yuminuna yahuda ba za su ba da gaskiya ba illa qalilan minhum sai dai dan kadan wanda dama can Allah ya rubuta suna da rabuwa lawil mahudi kama Abdullahi dan salam wa sahabahu da jama'a sa وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما kubrihim ka duba dai dalilin kafircin sa na biyu kuma saniyan bi isa wakar rarraba wa an maimaita badan lil fasali bainahu wa baina ma adaba alaihi dan a raba tsakaninsa da abin da aka hada shi a gare wa qaulihim ala maryama ba ka ga faɗan da suka yi wa maryama buhutanan na kiran ƙarya azimin mai girma haifin ramuwa bi zina ba yahude sai da suka dinga jefa maryama da abin da bai dace ba annabi isa dan na maryama ya Allah yake a ayoyin ne mhm.
وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ayoyi da yawa wanda yake bayanin annabi isa daga farkon haihuwarsa har zuwa lokacin da aka daga shi sama din zamu kawo su Allah ya ce wa zukur fil kitabi maryama za ka fara jama'a وذكروا في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فتأخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت قالت إني أعوذ برحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي حي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقريا فحمله فانتبذ به مكانا قسيا فأتاها المكار إلى جزء النكلة قالت يا ليتني مت قول هذا وكنت نسيا منسيا فناديها من تحتها ألا تهزني قد جعل ربك تاتك سريا وهزي إليك بجزء النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا فأتى به قومها تهملوا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون wannan aya duk ya hado da abin da ake nema labarin annabi isa to duk wanda ya karanci wannan gurare an gama sai wasu ayoyi kaɗan daga cikin suratul ma'ida inda Allah yake cewa laqad kafara allazina qalu لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأويه النار وما للظالمين من أنصير لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا أما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد كلن من قوله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظروا كيف نبين لهم الآيات ثم انظر لي يؤفكون
wanda ake nema suratul ma'ida dan a tato labarin annabin Allah annabi Isa nawa kuma sai idza qala Allah ya Isa bin Maryam zkurni imati idza qala Allah ya Isa bin Maryam zkurni imati alayka wa ala walidatika idza yatuka bi ruhil qudus tukallimu an-nasa fil mahdi wa kala وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تكلك من الدين كحياة الدار بإذني فتنفق فيها فتكون دائرا بإذني وتبرئ لكمها والأبرس بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كفرت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون ita ce aya ta uku wanda duk abin da ake bukata a ciki za a iya samu dangane da lamarin annabi isa amma kuma aya ta hudu wanda za mu kowa mu sake janta ita ma amma idan ne sai an dan yi ma idza qala al hawariyun ya isa ibn maryam idza qala al hawariyun idza qala al hawariyun ya isa ibn maryam hal yasdi rabbuka an yunzila alaina ma'idatan min as-sama' قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين
bayan wannan ayoyi sai maganan makirci da yadda suke nufin za su yi aika aika ga annabi isa duk yahudawan ne inda yake ce wa makaru wa makaralla wa makaru wa makaralla wallahu khairul makirin إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومدهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون bayan nan akwai ayan da yake gaba bima na qarihim misa bima na qarihim misa kahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyat فبما
نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا قلوب بل ذاب الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما سلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع ظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما و...
duk da ma an takaita yi iyalan ma abin da ake bukata duk an samu wani duk yahudawa ne sun dauka sun kai sun yi menene duk Allah ya karyata su sha annabi sa dan na mare ai ba kai shi ba kuma duk abin da gobe ya masa ba gaskiya bane can kuma Allah ya ce mal masihu ibn maryama illa mal masihu ibn maryama illa rasulun qad kana min qawlihi ar-rusul wa ummuhu siddiqatun kana yakulani ta'am unzuru kayfa nubayyinu lahum al-ayat ثم انظر لا يوفكون يا ايوه يا ده نعم sauran ayoyin da mun bar su aya daban-daban daban da yake magana kan annabi isa to babu babu ka samu aya kaman guda 60 kowanne ko baya magana sai face akan annabin Allah annabi isa shi ko annabi isa labarin sa yana da wahala in ba baka labarin sa za a yi ban malami da yawa yana wa'azi in an ce a bada labarin annabi isa zai ga dimuwa saboda kowane annabi da mutanen da aka aiko shi to to yi annabi isa ba mutane da ya ka aiko shi ba eh saboda daraja tunda ya kusantar da annabi daga shi sai annabi yana abin yana zuwa yana kusa yana ƙara daraja shi yasa aka haɗa masa mutane biyu ga nasara ga bani isra'ila su amma sauran duk ɗaya ne duk wanda ko annabi suleiman ne bani isra'ila ne kaɗai annabi dauda ma bani isra'ila ne kaɗai annabi ibrahim iya mutanensa ne kaɗai daga zamanin annabi nuhu har zuwa zamanin annabi ibrahim gaba ɗaya tsakanin suna amfani ne da shari'an annabi nuhu daga annabi ibrahim har aje zuwa annabi musa iya tsakanin nan gaba ɗaya da shari'an annabi ibrahim ake amfani amma wasu daga cikin shari'an annabi musa ya nazance na annabi ibrahim to daga annabi musa zuwa annabi isa duk tsakanin nan shari'an annabi musa ne shari'an annabi musa ne amma da annabi isa ya zo to sai aka hada masa biyu aka haɗa masa bani isra'ila aka haɗa masa nasara amma asalin mutanensa nasara ne wancan kuma gama ɗaya aka masa saboda in babu shi a zamanin to ba wani shi kuma annabi isa a zamaninsa ba wani annabi sai annabi ya haya shi kuma annabi ya haya yana amfani da abin da annabi isa ya zo da shi kuma yana amfani da attaura da aka ce kuzul kitaba bi kuwa ba wani littafi bane attaura ne kuma sai ka ce to aka ya taura da yawa eh za a duba wasu hukunci a ciki a ce ya rike ka ji dalili linjila shi ma annabi isa da aka bayi malamai sun tabbatar sun ce bayan shekara talata aka bayi littafin to da yake cewa littafin ya sani aka ce a taura ne hada shi a cikin mahaifiyar sai saboda in an zo za a ga masu yahudawa a zamanin annabi isa ne annabi mursali idan aka ce da annabi isa shi kadai aka aiko ga mutanensa yahuda za su ce to su ba su da annabi saboda haka su ba za su bi kowa ba to sai allah ya musu aka haɗa su da nasara to kaga ce shi yasa an kana bada labarin annabi isa sai abin ya rikitar da kai wanne ne mutanensa ne shi bani isra'ila ne shi ba bani isra'ila ba ne shi annabi isa bature ne to bani isra'ila ba gama masa su aka yi gama masa aka yi kamar yanzu ne da za a ce ga malami zai zo karkarar nan ya zauna nan kasar Nijeriya in dai malami ne zai zo kurin in dai yana Hausawa a to Yaraba ma suna ciki in yamare ma suna ciki kowanne yare in dai malami ba Hausa zo kowa yana ciki wai baya jin Hausa to kaga yanzu da Allah zai aiko da wani malami ba Hausa za a aiko kowa ya dauka idan kasan Turawa ne Bature za a aiko to Annabi Isa ya zo littafin su kafin ya zo Allah ya sanar da ya to ya gama wancan ya gama wannan to abin da yake faruwa duk inda gaji ana tsinewa annabi isan fa a da gaske suke fato yahudawa ne suna zaginsa suna masa komai ba yahude ne wanda suke bauta masa kuma ba nasare ne wannan garin so suka halaka wannan garin ki suka halaka shi yasa Allah ya ce gairul magarubi eh banda wanda Allah ya fihi da su to yahudu ne garin kiyayya suke lakkaba masa abin da bai dace ba a mahaifiyarsa yasa yahudawa suka halaka turawa ba garin so suka halaka har suka dangana suka bayi allantaka wanda suka halaka garin so to su ne ralina wanda suka halaka garin ki su ne magarubi duk mutane biyun suka zama ba su da rabo su wannan kiyayya yasa sun halaka wannan so ya sa sun halaka to su waye masu rabo sai al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
wanda mun yadda annabi Isa annabi ne na Allah bawan Allah ne mursali to wanda ya zai akan wannan ya tsira to zamu ba ku labarin annabi Isa eh sai malam ya gaya mana a littafi yace min al-qasam salisu za ku je daga rabo na uku min fannin kamis da fannin na biyar sai aka bari za ku ji labarin annabi zakariyahu shi ya labarin annabi isa ba zai yi a bada hihi kadai ba dole sai an gama da zakariyahu yawwa sai an gama wa ibnihi da ɗansa annabi yahaya da kuma imrana da maryamu da isa ibn ibn maryamu alaihi salam da yi labarin annabi isa sanna na maryama to duk za ku ji yadda labaran nasu yake amma za mu tabe mu dawo kan na annabi isa saboda abin ya zama kar ya zama yana da yawa tunda duk labarin a haɗe yake ina fata kun fahimta eh Allah ya saka da alkhairi to kabaru inda zamu dauki labarin hamlu maryama wai lokacin da maryama ta dau ciki bintu imrana yar imrana bi isa alaihi salatu wassalam ta dau cikin annabin Allah annabi isa malam kasai ya gaya mana rahimahullahu ta'ala wa kanan maryamu ita maryamu talmu tana karuwa wata zidu tana ƙara girma fi kulli yau a kowane wuni wata abu da Allah ta'ala ba ta da aiki sai bautan Allah hata bara zakil ibada da har ma ta tsere wa mata a ibada alami ta yi bani isra'ila duk matan bani isra'ila zamanin a ibada babu irin maryamu shi yasa ko yanzu nan kaga Allah ya bada wani dan baiwa to Allah baya yi ba dalili in ka auna kaga uwar wannan ta ji tsoron Allah uwa idan ta fi tsoron Allah ta zama mai tsoron Allah to ɗanta zai zama mutumin kirki ba ka zai shewa hariri da mahaifiyarsa ta haife mai makama uwar ba ta bashi nono ba sai ta na wanka ta yi alwala ta yi nafila raka a biyu sai ta ɗau nono ta ba shewa hariri da haka haka yayi shi ya je neman littafin luga ya kawo mahaifiyar ya ce ina ai ba zai yi ba sai ce wannan littafi ka yi mai zan faɗa ai baka biya ni ba to yi ne da ya dawo shawarir ya halitta littafi guda dubu na lugga a ya ware ya makama guda hamsin uwar ta ce to yanzu ka zama ɗa ka biya ni eh abin da ya sa ka ga yaron ya shahara uwar ce mutum ne kirki ibada tsantsan ibada da yake sai Allah ya duba ya bata wannan ɗa to duk lokacin da kaga in ka ji wani hausa suka ce ba banza ba eh Buhari da kake kallo mahaifiyarsa ita take Buhari addu'a dama kawo ne fa shi Buhari aka haife shi amma uwar furta dage tana addu'a tana addu'a tana addu'a har Allah ya bude Buhari ido dalilin addu'ar mahaifiyarsa Buhari ya kai indiya kai daga janje Buhari musulun to mahaifiyarsa ce mai ibada kokarin ibada dagewa sai Allah ya dauki wannan dan ya bata yasa ko nono malamai ba sa so wata mata ta zo ta ba ɗan kanono kar ka yadda da wannan in kuna madakan na ibn alaji wani malami matarsa wata mata ta zo gidan sai ta ɗauki nono ta ba ɗan wannan malamin yaro yana ƙarni ya nono ai da malamin ya ji labari da ya zo ya rike kafafun yaron yana jijjigawa yana sa bakin yaron ya tsaye sai da yaron ya amaye da har ma na uwarsa da ya tsotsa sai da ya amayar sai da to yi ne daga nan yaron ya girma ya zama malami wata ran ana muƙabala ana muƙabala da wani yayin zai dan yi dum kamar za a danne shi shi ya kawo babansa ko kai baba na ilimi da abin da ya kamata na yi amma na muƙabala ne ba ni da kuzari ya ce wannan ragowar nonon ne a jikin ka shi hana ka kuzari wannan nonon da kana yaro na harar ma wannan ragowar hi ne yake ma wannan gumdin ba dai hi bai ce wane mazaje ai da ba a gama ka da maza ai da kai nisa in kun duba kun gani ya gani abu yazid al-basdani a kaf zamanin ba wanda ya kai mahaifiyarsa ibada ba wanda ya kai iyarsa ibada lokacin da ta haifi abu yazid al-basdani karin baka labari ta ce Allah da ya girma ya ce yaron nan na baiwa Allah na ba yaron nan kai na baka abu yazidu ba da ya fita yana ibada yana ibada yana ibada ka abin ya je ya fita ya yi ibadan shi ya ita da kai da kansa ya tambaya ya ce iya a bani ni in jan bauta Allah ya ce Allah ne zai yi da kai ya Allah zai yi da kai irin ka Allah yake so Allah sai an zaba ke ba shi ka zama zababbe sai an baiwa Allah ka abin ya bar gidansa yana shekara arba'in malam yana dukufa yana ibada sai da wata ran iyansa ta ce ba na ji a kawo itace ba itacen tuwo abu ya zai da dami da mahaifiyar ta faɗa ka shikenan sai ya je jeji da ya je jeji ya lafta itacen sai ya duba wani bijimin zaki ya ɗauki zakin ya lafta masa itacen ya nemi bulala na maciji mai baƙin kai ya dinga zane zakin da maciji da haka ya kawo itacen mahaifiyar ta gani da ta fito kowar gida ya je ya zo shiga itacen ya yi ta ga loda wa zaki itace ana jibgansa da bakin maciji ya ce yaro Allah ya ma albarka yanzu ka zama na Allah to na bai wa Allah kai ka je ka bauta ma Allah to yi ne da ya tafi yana bauta Allah malamai sun ce shekaransa arba'in ran nan ya zama kuɗi a waliyan ma ya shanye kan kowa shine mutumin da yana mi'iraji da ka cewa ne ya yi mi'iraji a ma'ana abu yazidi ne wata aka gan shi ya yi haka ya yi ɗaɗɗage ƙafafunsa biyu iya tsanne kaɗai ya tsokala ƙasa haka har zai da gari ya waye almajiran sai tambaye ya ce malam me kake yi na ga ka daga kafa ya ce al'adin Allah na dafa muke ganawa da Allah a tsattagen da ka gana al'arhi na rike ina zance da Allah ma'ana kenan ba a zahiri ba abu ya zai da ya kai wannan matsayin to ran da ya tashi duk wani waliye ya ce ku zaka raka ni mu je mu gaida iyata waliyai wanda babu irin su manyan kuɗuban suka raka ya zo gurin mahaifiyarsa an zo gari ya kwanta to shine da dare ya je kwankwasa kofa kon kon kon kon wata ce waye ne a kofa ya ce iya ɗanki ne da kika ba Allah ya zai gaida ke ce ta ɗan da aka ba Allah gaban Allah zai zama gaisa ba nan ba alkawarin da muka yi ba nan duniya ba ne ka je ka je lahira gun Allah na je sai Allah ya ban kai tayi da koma ba zai ido hudu da uwar bai koma sai dai a lahira ya ce abin da aka ba Allah kuma a karba a duniya ya ce ƙarya ne koma sai dai a can ya ja waliyansa kuma shi da mahaifiyarsa sai dai a lahira sai lahira to maryamu ma da ka gani ibadanta ne yasa ba ka ga a duk zamanin ba mai ibada irin nata shine dalilin da Allah ya bata annabi Isa ai to duk wanda ta fi kowa ibada Allah zai dau dan da kuma tun masu ibadan duniya ka da babu irin mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh to ai ita ka ba kyautan da ya fi kowanne ina fata kun bayyana ba ka ga annabi da kansa yana cewa da maganar da annabi yake yi ai annabi cewa zai naji daga Allah ko ka taba jin annabi ya ce ya ji agun wani to amma annabi za ka ji ce na ji gun mahaifiyata lokacin da ta haife ni ta ce min ta ga kaza ta ga kaza wannan hadisan kuma annabi ne ya rubuta gun mahaifiyarsa wanda annabi yake rubuta hadisi a gurin ta to kai kuma ka mai da hankali eh sai ce samitu ummi ta qulu naji iyata ta ce min kaza iyata ta ce kaza haka annabi zai bada duk labarin haihuwarsa zai ce agun iyana naji agun iyata naji shi agun iya sai rawaito to shi kenan kuma sai ka ga meye matsayi yaya matsayin mahaifiyarsa take amma labari za ka ji jibrili ne kamun daga Allah kuma an ji daga annabi wane ya ji daga wane ya ji daga annabi shi kuma annabi ya ce ya ji daga gun mahaifiyarsa ya sa ku gode wa Allah duk wanda ka ga wane to mahaifiyar a kowane abu Allah ya bayar ganewa wai na nuna muku wannan ne duk lokacin da uwa ta zama nagari to al'amarin ta zai zama azimi ko da Umar bin Abdul Aziz da ka gani ba wani abu bane yayi sai da na Umar ne ya fito yana yawo yana rangadi da dare sai zo ni gida da ya leka ya ga gidan sai wata mata za ta kai nono gobe kasuwa za su kai kasuwan madina to yi ne sai na umar wadda ke cewa wancan mu dan kara nono nan ruwa mana ya ce iya ai amirul mumini ne ya hana shi ko sai na umar yana ji ya ce amirul mumini ne ya hana ta ce to yana ina sai ce iya in amirul mumini da baya nan allansa baya nan to da ya ji haka sai ya sa a gidan lamba haka sai sa a lamba shi gina sai tafi waya gari ya kira ɗansa ya ce ɗana wane zo ka je gida kaza akwai yarinya wannan yarinya ka aure ta za a samu duriya da haka aure ta za ka samu umar bin abdulaziz duk duniya sai da babu mai adalci irin sa uwar ce mutuniyar kirki ina fata kun fahimta in kun duba za ku gani haka to maryama binti imran a duk zamanin ba matar da ta kai da ibada falamma balagal mabaligan nisa'i yayin da ta kai matsayin mazaje matsayin mata ya atat manzilin zakariya sai ta zo gidan annabi zakariya faqala alaha sai ce da kai bakaraci min bai tiki ya kika fita a ɗaki gidanki wa mimtahu mai kuma ga mukullin yana guri na ya ki bar masallaci dan mukulli yana gona Allah ta ce inni ra'aytu ni na ga amran qabihan lamari ne mummuna aratu ina nufi bi zalikal hayr ina nufin dai haila na ne kusan zuwa fajitu na zo bi idan lahi da idan Allah fa bara ha zakariyawo sai zakariyawo ya umarce ta an ta gona inda kanatiha ta zauna gun kanwar mahaifiyarta ta ta daharo sai ta yi tsarki fa ba da zalika ummina maryama ta aikata haka fala ma daurat yayin da ta samu tsarki waga ta salata wanka adal ila ibadati ta koma ibadanta fa kana zalika adatu da ma wannan al'adar maryamu take wa shanuwa idza har yayin da haila yazo fa zalika qawluhu ta'ala yasa qur'ani yake cewa wa zakul fil kitabi maryam wa zakul fil kitabi maryam إذ انتبذ من أهلها مكانا شرقيا فتكذر من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا فتمثل لها بشرا سويا لك ذني تو جبريل أكي نفي روحنا دم سي أتكين سورة مدن ديكي قال إني أعوذ بالرحمن منك قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إني- قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بجيا قال كذلك قال ربك هو علي حي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقريا wannan shine amran makariya labarin da qur'ani ya kawo bayan an gama wannan sun mana baka fi jaybiha kowa ya ji fassarar dama sai jibril ya mata busa a bakin riganta fa wasalan da faqatu wannan busa fa sai da ya sari ila jobiya ido a cikin ta fa amala bi isa li wagadi a take a lokacin ta dau cikin annabi isa wa yuqalu ana cewa inna zakariya fi zalika alwaqt shi ko annabi zakariya a wannan yayin abara ila imra'atihi shi ma annabi zakariya daidai lokacin ya kusanci iyalinsa fa amala bi biyaya ita ma ta dau cikin annabi yahaya wa ila wani kaulin inna imra'atu zakariya wasu malaman suka ce a matan annabi zakariya wa hamala qabla maryamu bi salasati ayhurin ai ta dauki ciki kafin maryamu da wata uku wakila wasu malaman suka ce bisa ta tayhurin da wata shida wa kana maryamu idza zaka iz zaka bintu kamsa ayar sanati ita maryamu lokacin da ta dau ciki tana yin shekara 15 wakila wasu malaman suka ce a salasa ayar sanati bata kai 15 ba tana yin shekara 13 wa ka salabi shi malam salabi ya kai to mana fi kisati hamla maryamu cikin labarin yadda maryamu ta dau ciki annahu kana ma habil masjidi dan yana tare da ita a masallaci ibn ammin laha tana da dan amminta min al muharrizina wanda take kula da shi yuqalu lahu wannan dan ammin maryamu dan sunansa yusuf ibn yaquba an-nijari yusufa dan yaquba an-nijari wa kana rajulan hakima mutum ne mai iya aikin nijaran kafinta ne ya tasaddaku bi amali da amma duk lokacin da ya aikinsa na kafinta in ya wuni sai ya sadakar wa kana yusufu shi Yusufa dan Yaquban Nijari wa Maryamu da Maryamu idza nabida ma'uhuma akaza kullu wahidin minhu ma qullatuhu su biyu kowanne ya ajiye shi Maryamu ga kulanta ta ajiye shine kulla kula kula na ruwa irin tulun nan shi ma Yusufa Nijari da kulansa in ana ibada ruwa ya kare to kowa zai dauki kulansa ya je ya dauko ruwa ya dawo wanda naga ila magara bace Maba- m- m- magara ce sai su ji a wani dan korama haka a latifiyar ma wanda ruwa yana taruwa ya iyali min in sun dauko sai su zo su zauna sun mayar ji ani ilal kanisati kuma kowannen su zai koma coci falamma kana yawmal ladhi laqiyahu fi jibril amma kaga ranar da jibril ya game da ita kana adwal yawma wannan wunin ranar bi sanati ya kai shekara guda washe da harran wannan ranar kuma akwai tsananin zafin rana nabi da mawuwa maryamu ruwanta ya kare faƙala ta ce ya yusufa ala ta zaɓi na na sassi yanzu ba za ka je ka ja mana ruwa mu sha ba faƙala ta ce inna indi la farala min ma ya ce ai na da ragowar ruwa izu da ba bihi bi yau mi haza ni wanda ya yi ni a wannan wunin ila gadin izuwa gobe ƙala ta ce lakin ya wallahi ma indi ba amma ni wallahi a gona ba ruwa fa ka tukullatuwa sai ta ɗauki kulanta shine wannan tulun nata sun mayin talakaduwa da ita kada ita tafi hatta daga lamma gara da har da ga inda za ta ebo wannan ruwa fa wajada inda ha jibrilu tana zuwa sai ga jibrilu alaihi salam kada ma sallallahu azza wa jalla basharan sawiya Allah mai da himmatin mare da shi fa qala la yace ya maryam inna la qad ba'athani ilayki Allah ne ya aiko ni gare ki liya haba laki gulaman zakiya zai miki baiwa ya baki da wanda yake zarkake ke kala ta ce inni a'udhu birrahmani minka ni ba ina neman tsari ga sarki arrahmanu a gare ka in kunta taqiya kala ya karama ta ya karama ta yace wa kana jibrilu kada arada lahabi surati shabu amra da nan jibril ya zo mata a suran saurayi shagiri wariwun mai haske waje yana da hasken fuska ja da sha rigayin sa nan nade tawil kalbi halittar kamar da ce qala al-hukama malamai hikima suka ce da mu wa inna ma arsalallahu ta'ala abin da yasa Allah ya aiko bi suratul bashari a sura na mutum litis bita maryamu alai dan maryamu din ta samu nutsuwa ne wa taqdiru kuma ta samu iko ala istimai kalami na sauraron zancen shi jibril walau ala ala surati kaga da jibril zai zo akan surarsa alladhi huwa alaiha wanda yake kai labas ya kaga da maryamu firgita za ta yi wa na fara'anu kaga gujewa za ta yi ba za ta zai mata saurari me zai gaya mata ba wa lam taqdir ala istimai kalam ba ta da ikon ta saurari zancen sa falan ma in sa'adan maryam yayin da maryamu ce wannan addu'a na istiaza kare yaje inna ma ana rasulur rabbiki ai ni manzo ne na ubangiji har zuwa ga aya falan ma qala zalika yayin da shi jibril ya faɗa haka isa salamat li qada'illahi ta'ala sai ta mika wuya ga hukuncin ubangiji fana faka jibril bi jabi dir'iha jibril ya busa a bakin tagowar riganta wa kana qarwaratu nan take yake nan take suma in sarafa an sai ta juya fala mala bi san maryamu dir yayin da maryamu ta dauri ganda ma ta ji da aka mata busa sai ta dauka ta sa hamalat bi isa alayhi salam take ta dau cikin annabi isa suma mal'at kullatuwa ta cika wannan kulan nata na tulun nata وانت ربت تجرى الى المسجد اذا مسلاتي وقال السدي مالن سدي sai ce da mu wa ikramata da malan ikramata zaka je inna maryama alaihi salam ita dai maryama kana ta kunu fil masjid ta kasance a masallaci ma da ma tsahira ta in dai bikin da tsarki to tana masallaci wa idza har idan haila yazo mata tahawwalat ila baiti khalatiha sai ta juya gidan kanwar mahaifiyarsa shine matan annabi zakariya hata ya za dawo radi yayin da ta samu tsarki ada ila masjid ta dawo masallaci fa baina ma hiya tagtasilu min al-hayl wata rana yake nan tana wanke hailanta ko kada aka zama makanan sharqiya sai ta riki wani bangare ta yi gabar shine makanan sharqiya malam hazan yace inna ma yata kazan nasara sharaka qiblatuhu yanzu in ka je ka ga coci kowane coci alƙiblar su za a ga gabar su gabar ne alƙiblar mu yadda mu masallacin mu yake gabar su ma cocin gabar ne dalilin da ya sa ba don wani abu ne ita ka zama makanan sharkiya da sai gabar din nan to nan gaba dubba yahude dubba nasare in dai coci ne alƙiblar cocin gabar ne to me yasa yake kallon gabar saboda ita ka zama makanan sharkiya tun daga nan suka rigi gabar shine alƙiblar su ko da ma mai tambaya ya tambaye ku sai ku faɗa haka ina fata kun fahimta to ka ji dalili daga nan suka rika li'anna qiblatu maryama domin inda maryama ta tafi inda bazat makanan sharkiya fadda kazat fara rabat min dunihi hijaba daga nan ta dan sa labule wa qala maqabil yace ja'alatul jabal bainaha wa baina qaumiha ta za dutse tsakaninta da mutananta ne fa baina ma hiya kazalika tana cikin wannan hali iz urida laha jibril sai jibril ya bujiro mata wa bashara ya mata albihir wa nafaka fi jebi dariya ya mata busa a bakin riganta qalu suka ce fala ma ita malak ala isa yayin da ta dauki annabi isa wata bayyana hamluha cikin ta bayyana kowa ya gane tana da ciki da kala talgan mu sai bakin ciki ya shigo mata walim da ta san annabi ni isra'ila su dai yahudawa so ba da sannu ya kaziwa za su mata kazar fanadat al malaikatu sai malaiku suka kira ta suka ce ya maryamu inna la tsadiki wa taharaki ai Allah ne zabe ki tsarkake ki min al hayri daga haila wa tsabe ki Allah ya zabe ki ala nisa'il alamin ga matayen zamanin ki ya maryamu uku ne dile rabbiki ki kankan da kai ga ubangijinki wasjidi ki dinga sujada warka iman raki ina ki sallata da masu sallah qala wa bashara Allah ta'ala sai Allah mata bishara bi Isa da zaki samu ɗa mai suna annabi Isa faƙala zai ta ce inna Allah yubashirki Allah yake miki bishara bi kalimatin da kalma minhu a gare ismuhu sunansa almasihu Isa bin Maryam wajihan mutum ne mai alfarma fi duniya a nan duniya wal akhirati da makoma lahira wa min al muqarrabin yana daga makusantan Allah wa yukallimu nasa zai magana da mutane bil mahdi yana gunya shine zanin goyo wakalan da yayin da ya zama gwarzo minan salihina wa minan salihina yana daga cikin bayan Allah na gari wa yu'allimuhum alkitaba kuma zai sanar da mutane littafin at-taura wal hikmata da hikima linjila da kuma sanin hukunce hukuncen da yake cikin sa wa taurata wal injila mun sanar da hi at-taura mun kuma sanar da hi linjila wa rasulan ko manzo ne ila bani isra'ila har izuwa ga wannan aya faɗa ban namsa da aka bata wani albiyar sai ranta ya dadi qala wahab malam wahab yace falamma ita malak ala isa yayin da ta dauki cikin annabi isa wa kana maha wanda suke tare da ita akwai yusufa dan yaquba an-nijari wannan yusufa mun yaquba an-nijari wa kana yusufa yaquba an-nijari ya kasance ai wa kana mun taliqaini su bi suke tafiya ila masjid zuwa ga masallaci bi jabalin suna zaune a wani dutse wanda dutsen nan ana kiransa da sihiyawun sunan dutsen kenan waje da kaga dutsen nan na sohiyun ala babu baitul muqaddas yana na kofar masallacin baitul muqaddas wa kana zalika almasjid wannan masallaci ya kasance yawma idan a wannan rana a azama min a azama masajidin shine mafi girman masallacin su wa kana maryamu wa yusufu da maryamu da yusufu dan yaquban ne jari yuqdimani suna yin hidima zalika mijin su suke daukan hidiman masallacin baitul muqaddas wa kana likidimati faralun azim domin a kan hidiman da ake wa masallaci duk wanda ya masallacin baitul maqdis hidima akwai falala babba fakana yaliyan suna jibinta su binan mu'alijatuhu bi anfusihima suna yi da kansu wata dahiri suna karkake shi wa kana la yulim ahadin min ahli zamanihima ba a taba sani a zamanin su mutane guda biyu a shadda ijtihadi wa ibadatin minhuma a zamanin da ne kokarin ijtihadi da ibada babu kaman wato yusufa dan yaquba nijari babu irin maryama babu kamar su biyu nan fa kana awwalu man ankara hamlu maryama wanda ya ga maryama da take fara musantawa shine yusufan nijari fala mara kaga akwai abin tsoro kai ne namiji mace ba ta da miji ku biyu kuna ibada ta yi ciki ai kaga kai din hankalin ka zai fita shi kai da mace yarinya ce budurwa shekara sha uku kuna guri ɗaya kuna ibada ba mai zuwa gunku a guri ɗaya za ku kwana a guri ɗaya za ku tashi ku wuni a masallaci dimin da'iban kuma a ganta da ciki kuma kai ma kafin zuwa wannan kayan da abokiyar ibada ka ce ya ina sahibar ka ce tana nan ce ina sahibin ki ta ce yana nan nan ce sahibin da ta san Yusuf dan Yakuban Nijari ne shi kuma idan ce ina sahibarka ya san Maryama ce to ana haka kuma sai a ganka ita da ciki to shine wai Yusuf hankalinsa ya tashi ya rasa yadda zai yi al'amarin ya gigita ya rasa yadda zai yi fa kana awwalu man ankara hamlu maryama wanda ya musanta cikin maryama yusufa nijarin ne fala mara ama biya yayin da ya ga abin da yake tare da ita isa zamahu al'amarin ya girma wa kadi bihi walam yadri ma za ya rawa amra bai san yadda zai aje lamarinsa ba fa kana idza arada an yadahimuha in zai tuhume ta zai ce wannan yarinya to ya ta yi jige sai tana cewa silahu zakar silawa yarinyar nan mai ibada ce ga kokari karfa na tuhume ta da ciki ga kuma ibadanta wa baratuwa ga yadda na ganta ko magana na wani magana ni da ita bai taba hada mu ba wa an halanta gibanu kuma tun da take bata taba zuwa wani guri ba yusufan ba da ta taba fita ba yusufan ma to ta je wani guma ba saninsa bai yoyi ba wai za a da an yabar yaha in yana nufin zai kubutar da ita ra'an nabi zahara biya min alhamdu ya ce to in na ce ba ta da laifi kuma wannan cikin ta ina aka samu fala ma yata da zalika alai al'amarin da ya tsananta gare ya kallama sai magana da ita fa kana awwala man kallama hadi farkon maganar da ya mata an kala la yace inna wa qad waqa fi nafsi ni maryamu ni ba a tare da ni akwai abin da yake damuna amma maganar yana tattare da shi wa min amriki shi a lamarin ki bani a tare da ni akwai wani abu wa gada haristu amma nayi kwaɗayi ala an aktumuhu na rufe abin ka gallaba ne zalika amma abin ya gagana na rufe dole sai nayi magana wa ra'aytu ana ta kallama ina ganin idan nayi magana ashfali sadari tafasan da yake zuciya na zan samu waraka fa qalan maryama yace to kul qawlan jamila in dai zaka yi magana ka faɗi magana mai kyau qala yace kabirni maryamu ya maryamu hal yanbitu zar'u bi ghairi batsi yanzu zan tambaye ki maryamu kin taba ganin iri ya fito a ce ga wato a ce shuka ya fito ba iri tambaya nake mai yanzu shuka ya fito ba iri kaga yanzu mace ta yi ciki ne ba miji hal yanzu zar'u bila bazari yanzu ko warangiya ne ko ciyawa ne ko hatsi ne ya fito ba tare da iri da aka shuka ba kala ta ce na kwarai mana shuka zai fito ba iri mana ne ne wani abu ne kala ya ce ba halittun bidin shajaru bi gari gaisin ya si ba ne ce to zan tambaye ki yanzu itace ya fito ba tare da ruwan ana jika itace baya shan ruwa ya girma kala ta ce na kwarai itace zaune zai fito ba ruwa kala fa hal yakunu waladan min ghairi fali da ran sai ba ke to an taba samun da ba miji yanzu a taba samun da ba uba kala ta ce alam ta alam wai kai baka sani bane anna Allah azza wa jalla ambata zar'u yawmal khalqahu min ghairi ba zai zan tambaye ga yi ciyawan da kake magana na farko zan baka amsa ciyawan farkon da aka halitta da iri aka halice ai da farko Allah ya ciyawa ko to na farkon iri ya kai tukun aka yi ciyawa kurin ciyawa ga ya fito wal bizaru wa inna ma yakunu zar'u alladhi kana imbata min gairi ba kuma zar'u itacen farko da Allah ya fito da shi a duniya itacen da iri aka yi ko ciyawan sai da aka shuka iri aka yi shi alam ta alam anna Allah azza wa jalla ambata shajar min gairi gaza yace baka taba ganin Allah ya fitar da itace babu ruwan sama ba wabil qadari ala ja'al al-ghayb hayati shajar kuma yana da iko ya sa ruwan sama ya zama shine rayuwar ta can ba da ma ka daga kullu wahidan ala hidati aw da qulu inna la la qadiru ala ba ko kana so ne ka ce Allah ba shi da ikon ya halicci itace ba iri kala yace yusuf la ha yace la aqulu hadha ni ban ce miki haka eh to so kake ka ce Allah ba shi da ikon halitta itacen ba iri yace ni ban ga miki haka ba walakin niya ba da banza ba a alamu annan laha tabaraka wata'ala ni na san Allah madaukakin sarki ya gudiru alama ya sha ai na san Allah mai iko ne akan abin da ya so ya qulu li zalika in yace da wani abin kun fa yakunu sai ya kasance fa qala lahu maryama sai mai roya ya ji awalam ta'lam to shin wai zan gaya ma to tunda ka sauko yanzu ni ma barin sauko maka eh ai da ya ji wahala ya ji wahala na tambaya sai ya sauko sai maryama ya ce ka sauko to bari iman sauko ma da abin da hankalinka zai dace da shi awalam ta alama na Allah ta'ala kalaga adam wai baka san Allah ya halitta annabi adam bane fa imra'atuhu da matar hawa min gairi zakarin wala unsa da aka halitta sa akwai mace ko namiji yace ka san Allah ya haka yace eh qala bare yace gaskiya ne falan ma qala lahu zalika yayin da maryamu ta gaya wa yusufa dan yaquban ne jari haka wa fi nafsi sai ya fada zuciyarsa annal ladhi biha shay'un min amr Allah lalle wannan cikin kuma wani lamari ne daga Allah wa annahu la yasa'u an yasalu anu daga nan kuma yace alhamdulillah nan gaba wani abu da zan tambaye ta wa zalika lima ra'a yayin da ya gani min kitimani yana abin da take boya wa qala al kasai sai kasai ya ce lamma qala yusuf li maryam yayin da yusuf ya ga wa maryama hal yakunu waladan min ghairi fatu yanzu a taba samun ɗa ba miji ba uba ƙalan na amsa ce ƙwarai adamu min gairi abin wa ummin ai annabi adamu ba uwa ba uba ƙalan sai ce saddaka cikin yi gaskiya sun maƙala ce hazal waladu allazi bi badaniki man abahu to yi wannan ɗan da yake cikin sa waye babansa ɗan da yake cikin nan naki waye babansa ƙalan ce haza ya ce ibatu rabbili wannan ai Allah ne ban kyautansa kyauta ne Allah ya bani shi e wa masalahu ka masal adam kalaqahu min turabin fana daga isa bi badan ya da rigima ya kai rigima nabi isa ya ce iya kibiya zan yi magana yana cikin mahaifiyarsa sai magana wa qala za ne isa yana cikin mahaifiyarsa ce ya yuzu ya yuzu dan yaquban nijari ma hadal amsal allati tadribuha yanzu wannan misalan da kake buga wani irin misali ne um faita gilbi salati ga wasu gafir li zambi ka ce ka tashi ka fara sallan ka ka nemi gafaran zaliman ka kurin ka kyale iyata ka tashi kai sallah ka samu ka tuba min ma kar wa qafi qalbi kana abin da yake zuciyar ta ka cire annabi yusuf da yaji dan ciki ya masa gargadi yana ciki fa qama yusuf yusuf dan yaquban ne jari sai tashi amma mare ta ya kasa zama wa ja ila zakariya yaje gun annabi zakariya ga yadda haka yi da maryama ga yadda suka yi ga yadda wa akbarahu ya bada labari faga tamma annabi zakariya yi ma ya shiga bakin ciki wa qala imrati ya ga matar zai ce inna maryama hamil maryamu ya ka ba mu labari tana da ciki wa aka amin ku saki bani isra'ila yanzu goro muke fasikan bani isra'ila wannan an yi mu yusufa biya kada fa su tuhumi cewa ko yusufa ne ya mata ciki kada su tuhume shi qalat sai matan annabi zakariya ce tawakkal ala allah annabi zakariya ka dogara da allah wasa in bihi ka nemi taimako da Allah mahaifiyar annabi ya haya ce ta faɗa haka fa innahu yuraddu anha maqalatul fasaq shi Allah zai kare maganganun fasikan qalu thumma tawalla yusufa kidmatul masjid da haka haka sai yusufa ya dawo ya bar gurin annabi zakariya ya zai dau aikin masallacin da suke tare to tayi nauyi yace ki bari da abin da ba za ki yi ba ni zan daukan miki nauyi na miki wa kafa ya daukan mata kullu amalan dukkanin aiki kana ta amalu fi wanda ita maryama take yi lamara amin rikaji jisim ya yayin da jikinta ya rame wa zara launuwa launin ya canja wa kuliba waje a fuskanta ya zama yayi nauyi wata nawa baduna jikinta ya kara mata nauyi wa rafa kuwatu a karfanta ya ragu wannan shine abin da aka yi sai kuma labarin yadda aka haifa annabi isa din malam kassa ya gaya mana rahimahullah falamma da na waqatul wuladati yayin da lokacin haihuwar maryama yanzu karajan maryama fi jawfal layli maryama ta fita a tsakiyar dare min manzili zakariyawo daga gidan annabi zakariyawo hata tsara ila karij baitul maqaddas har ta fita wajen baitul maqaddas fa zalika qawluhu ta'ala hine fadan Allah da yake cewa fa maladu fanta bazai bihi makanan qasiya qala wa akala hada lagu sai naquda ya kama ta fa nazara ila nakaladin ya bi sadin ta duba ta ga gadibinu wa busheshe fajalasar ta zauna ta ta garkayin wannan dibinin faga tarak nakaladin sai dibinin nan ya zama koren shak min sadiya lokacin wasarar laha sa'aban ya zama yana da zarba wa kusan da kaya wa manajar rada wata dau danyen yaya alwaqatu a lokacin wa an ba Allah bi asala na kalaji Allah ya kukuguwa da Maryamu a karkashin wannan dibiniyar ainan idaniya min alma'i na ruwa qala sai ya ce wa an wahab ya zo daga wahab annahu lamma da nad uladatu Maryamu yayin da haihuwar Maryamu ya zo alaihi salam awallahu ta'ala ilaiha sai Allah ya wahayi zuwa gare ta an takaruju min al-maharib ta fita daga wannan mihrab fata tabawwa manzilan ta je ta zauna a mazauni talidu fi wanda za ta haihu fata hawwala ta juya ila baitul kalati ya ta je ɗakin gidan kanwa mahaifiyarsa mata annabi zakariya ummu yahaya bunu zakariya li talidu fi bai dan ta je ta haihu a gidan qala falan ma dakala ala yaya yayin da ta ga gonta in zaka bala sai ta tare da ummu yahaya mahaifiyar annabi yahaya ta tare ta wa sallamat alaiha ta mata sallama fara ma ɗaya ta ɗaya yayin da su bisa gamu a hasad ummu ya haya bi sujudi man bi badan ya sai mahaifiyar annabi ya haya take bi dama tana ɗauke da cikin annabi ya haya na wata shida sai annabi ya haya yake sunkuyawa yake sujada yake gai da annabi isa a cikin mahaifiyarsa faƙalat sai ta ce ya maryam inna ladhi fi badani dan da yake ciki na yazidu lima fi badani naji yana sunkuyawa yana sujada ga dan da yake cikin ki qalu suka ce sun ma'awa Allah ta'ala ila Maryam sai Allah ya wahayi ga Maryam an tabrije ta fita min adar baitul lahmi daga nan baitul lahmi dan ila jihadi min al-arabi ta nufi wani bangare da kasa ta lidiya wanda za ta je ta haifa annabi Isa fa amalat yusuban nijari ala yimara bi akubbi yusuban nijari ya dauke ta a jaki da fangali laysa bainaha wa bainahu akabu tsakaninsu babu wani abu sai rasu da in dai ba tufafi ba wayan musgila dandan ta yi nauyi la ta kada ta ba za ta iya tsayawa ba fandalaka suka dinga tafiya fi suwa da laila cikin dare mun baitul lahmi daga baitul lahmi din sun bar gurin baitul lahmi din yaumani sun yi tafiyan kusan kwana biyu lil jabali suka je kan wani dutse hatta idza kana bi bari tariqi yayin da suka suna kan tabarki bainan nakalati tsakanin dibine yanzilu har kuban wanda mahaya suke sauka bainahunna tsakankaninsu a wariyo mabaniyatin da inda suke ɓuya ba na safaru wanda matafiya suka gina shi bai an ne biya da babu don su daure dabobinsu fana zara zalikar manzili suka sauka wannan mazaunin fadar kala makaro sai na kuda ya riski maryamu farda jihatu ila bari tilkal awa'i sai ta taru zuwa ga shahin wannan tsofaffin dibinan huwa fi asalin jirya karkashin wannan kututturen dibinan nakalatan dibino ya bisan bushashe fahalan laisa fihi arajin dibino ne namiji dama ko yaya baya yi wala gari a konansa fa an bada hulla ta shi Allah ya tsirar wa zamarahu Allah ya sa ya dauya ya hata a zalla ya inwantar da ita wa aka nafa ya kewaye ta wata da la ne hagu suna ta sikiri hinan ta min kulli janaban ta kowane bangare hata su tara hal sahu aka sutarce maryamu da garban dibini wal araji ne da yayan dibini waitar da biya dalau kuma daga nan ne naƙudan ya tsananta gare ta wa dawamu ha saba layalin da dawamansa dai an kai kwana bakwai waye da kasalar maut sai da mata kusan kaiwa ga mutuwa faƙalan ma aka bar Allah ta'ala bi shi ne abin da Allah ya bamu labari alha a kanta ƙala Allah ta'ala la ji fa ja hala makaru ila jibin na kalati qalat ya laita ni mitu qabla hadha wa kunta nisiyan mansiya ƙala wai jadda alai hal bardu kuma tsanyi sanyi ya sake tsananta gare ta fama da yusufa ila hadaban yusufa da ya ga sanyin zai wahala ya tafi je nemo itatuwa fajalahu hauluha ya canye igiyan tsayin da ake gargaran makaranta aka sa mata itacen kala hazira ce kamar gargaran makaranta su mai tallabihin nara aka danna itacen wuta ta ko'ina wutan ya kewaye ta fawqada ta ko'ina tana jin dumi wa qadara laha sabaw jawzatin ta karya wani goba kamar guda bakwai fa kala ta hafe ta ce fa ban ajira zalika to irin nasara annar lailatul miladi yasa nasara in dai daren da aka musa haihuwa za a ga sun kurna wuta saboda ita maryama sanye take ji aka mata gargari da itace aka danna a gargaran wuta ta ko ina tana jin zafi yasa nasara in dai sun aifi a ko da to za ga daren sun kurna wuta saboda koyi da wannan wata labil dole kaga suna ta wasa da goba kala yaji kala kabu kabu yaji inna haka rajal mun faridatu wani ruwa aka ce ba da yusuf an mijari bane ita kadai ne ta fita falamma wa qadaha zakariya yayin da fa qada annabi zakariya ya rasa ta ahamahu zalika wanne ya bata masa rai wa ba yusufan nijari anan ne aka aika yusufan nijari fi dalabi ha yaje nemo maryamu fajaha ta nazara ilaiha har yusufan nijari ya zo ya ganta ta da naga labi tana karkashin dibinuwa kala yaje walan ma shaqqat min alamil wuladati yayin da take kai kuga ga radadan haihuwa ma sha irin yadda ta game da shi wa kala tace ya laita ni mitu qabla hadha da ma gabanin wannan rana ta koma ga Allah wa kunta nisiyan masiya ai la turuhu ba san ta ba wala tuzkaru ba za a ambace ta ba fanadiha min tatiya sai ga kira da kila wani kaulin innal ladina daha isa wasu malamai suka ce wanda ya kira ta dan dan nata ne annabi isa wa kila wasu malaman suka ce jibril ne ya kira ta Allah ta gani karja na rabbuki ta take sariya wal jadawlu tana duba garkanin da zai ga wani ruwa yana gudana sagiran dan karami karo suka ce kana naru wannan ruwan min ma'il azabi na ruwa ne mai zaki ya kunu baridan ga sanyi idza sharabat minu yayin da ta sha ko fatar idza yayin da ta dauka in ta amala wuce aiki da yi sai aka ce wa huzi ilayki bi jizi innaka lati tasagar alayki ruduban janiya wannan dibinin kududdalan dibinin ne ki girgiza shi tana girgiza sai ga dibino ya dinga zuba sai Allah ya ce tafakuli ki ci washi rabi ki sha wa ƙari aina ga sanyawar idanunki kuli ki ji wai rabi ki sha min al-ma'il ladhi ambatahu Allah daga ruwan da Allah ya tsirar laki a garki wa ƙari aina kuma ga sanyawar idanunki bi hadar wani daga wannan da fa in matar yanna min al-bashari ko bai waye ne game da mutum a hadin guda daya fa quli ki ce masa inni nazartu ni nayi alwahi lirrahmani ga ubangiji somin na bakance na rike baki na hine soma samtan ba zan yi magana ba fala nukallima al-yawma insiya a yau ba zan yi magana da kowa ba qala fala ma jaa yusuf an-nijari yayin sai yusuf dan yaqub an-nijari yazo kallama hayye magana da maryama falam ta kallama maryamu ba ta yi magana ba fa ta kallama isa bi hijriya annabi isa yana cinyanta yayi magana wa qala annabi yusuf ya ce ya yusuf abshir ina ma albihir wa qarri aini idananka ya sanyaya wa ibnan nafsa ranka yayi dadi kada aka raja ni rabbi min zulmatil arham ga ubangiji ya fidda ni daga duhun mahaifa ila rau'i duniya izuwa ga hasken duniya wa zayati bani isra'ila da sannu Allah zai aiko ni ga bani isra'ilawa wa ad'uhum zan kirawo su ila da'ata la izuwa ga yi wa Allah da'a to waqtil ulama malamai dai inda suka samu sabani fi muddati hamli maryama a muddan cikin maryama alaiha salam bi isa waqtu war'iha iyawu da lokacin da ta haifa annabi isa faƙala baro wasu malaman suka ce kana ce za ta ayyurin cikin sa dai wata tara ne ka hamli sayar ne sai kamar yadda sauran mata ya suke ɗaukan ciki wakila wasu malaman suka ce samaniya ta ayyurin a'a cikin annabi isa wata takwas ne wa kana zalika ayatul qur'an in wata takwas ne to wannan wata aya ce daban li'annahu lam ya'ish mawludun dan duk dan wata takwas baya rayuwa yura wa an haife ne li samaniya ta ayyurin watanni takwas gara isa wani annabi isa watanni takwas suke in dai ba annabi isa bane mutum ya wata takwas ba zai rayu ba wakila wasu malaman suka ce sai ta ayyurin a cikin annabi isa wata hidin ne wakila wasu suka ce salasa sadin awa uku ne ma wakila wasu malaman suka ce sadin waye da awa ɗaya ne wa kala ibn abbas abdullahi da abbas yace ma huwa illa ma hamalat wara ba wani abu ne kurin dauka ta ta haifar walam yakun bainal haml wal intizazu tsakanin daukan cikin da haifarwa illa zatan waye da awa ɗaya ne lalla Allah ta'ala lam yakur bainahuma fasalan dan Allah tsakani bai ambaci wani rabawa ba wa qala muqatil malam muqatil yace hamalatu maryama bi satin awa ɗaya maryama ta dauki cikin annabi isa wa sawwara fi satin a sura ɗaya ka sura a awa ɗaya ka suran tayi ko wala du fi satin kuma awa ɗaya ta haifar da ya ka gaba ɗaya awa uku kenan hina zalata shamsu yayin da rana ya gushe min yau mi daga wurin ta waya bintu ayran sanina tana yi shekara goma ce ta haifa annabi isa wa gada kanar harat hairatai ne ta yayi guda biyu qabla an ta amala bi isa alayhi salam ka abin ta dau cikin annabi isa qala fan saraba yusufa ila zakariya annabi yusufa ne jari ya juyo kan ya je gun annabi zakariya wa akbarahu ya bada labari biyu la ji maryamu maryamu fa ta haihu wa kallama isa annabi isa yayi magana fa za da zakariya gama annabi zakariya ya ƙara shiga bakin ciki lamma ya ƙulu hunna su ga abin da mutane za su gaya masa ƙalan sa'alabi malan sa'alabi ya ce da mu ƙala wahab malan wahab ya gaya mana falama wali da isa alaihi salatu wassalam ana haihuwar annabi isa azba hajjal asalamu duk gumaka suka waye gari kulluha bi kulli aran duk gunkin da yake kowane ƙasa man kusatin alaro kowane gunki sai da kansa ya fada ƙasa fa ba ya ce shiyadi no shedane hankalin sai tashi walam yaduru lima zalika walam yaduru lima zalika shedan bai san me ya haifar da wannan ba fasaran musu ina gaggawa duk wani shedan na duniya sai gaggawa ta jawo da iblis suka je gurin iblis jawo iblis huwa ala arshi lahu bil jadi dama shi shedan gari ya waye yana da wani gado da yake shimfiɗawa a kan ruwa duk shaidanu suke zagon sana da ja kasar da shaidan kurra'un kori ya ta masal bil arhi yana zaune a kan gadansa yau maka za alal mai a kan ruwa fatahu duk shaidane suka zo gunsa wa kada kallat sita sa'atin minan nahari don lokacin awayi da ya ragu na rana falan mara iblis jama'atun yayin da iblis ya ga taruwan shaidane sun zo gunsa faza min zalika shi ma iblis din ya razana wala mai rahun jami'a bai taba ganin su sun zo gonsa lokaci ne ba manzo faraka mutun da ya raba su qabla tilka sadi in dai ba wani lokacin ba inna ma kana yarahum itiyagan yana ganin su yana begen su dama fa salum ya tambaye su fa aka bar wai me yasa yau din naga kun zo gonnan anna wahadan da fil ardi hadisan ko wani abu ne faru a duniya azbatul aslamu kulluha suka ce ai yanzu gaba ɗaya duk gunki ya fada a ƙasa ala ru'uzi a kansa walam yakun shan a awan ala halaki bani adam wannan dai wani abu ne wanda ko zai taimaka ga halakar da bani adam lama ya dukule fi ajwafiya na wani abu wanda zai ga cikin wannan su wata kallama zai yi magana da wata dabar amurhu za a juya lamarin su ba nuna suka yi zamani an na iya latita da kal wannan in ba sa ba akwai abin da ya faru fallama saba hadal hadis yayin da wannan lamarin ya same sa gara hafi ayuni bani adam za su kaskanta a idanun bani adam wa azalla za a kaskantar da su wa kada kashi na Allah ya abudu ha ba da hada ce in dai wannan lamarin ya faru gunki ya ba da kasa to muna ga mutane ba za su kara bautan gunki ba wa alam kwana sai inna lam nati hata uhusin al-arab mun zo gunka ne ka bincika mana me ya faru a duniya wa qallaba hal biharu wa kulli shay'in da abin da ya juyo a kogi da ko ina falam yanzu dadi bi ma'aranna illa jahalan babu wani abu da muke nufi mu sai rahin sani in ji su fa qala lahum iblis sai iblis ya ce inna hadha al-amru kun ga wannan lamari da gumakai suka yi kasa da kawunan su azimu lamaran fa babba ne fakunu ala makanikum kowanne iblis ya je ya tsaya inda na aje shi ko tsaya a nan ne ma zan shiga yawo na ga me ya faru a haka wa tsara iblis inda zalika iblis ya tayi sama wala bisa anhu salasa sadin sai dai awa uku bai dawo ba famarra bil makana alladhi wulida fi isa sai yazo ya tadda inda aka haifa annabi isa fala mara ala malaka da muhudiqina da yazo duniya kazan duniya yake biya game ya faru sai inda aka haifa annabi isa sai ga malaiku sun kewaye gurin bizalikal makana da wannan guri alima sai gane anna zalika hadithin biya duk inda aka yi dai inda malaiku sun kewaye din anan an yi wani abu fara da iblis an yadi min fauki iblis ya biyo ta sama da ya ga mala'ikun kurin sai da ya kure sama ka sa abin da yake nufi sama sama zai faɗo zakiyar mala'ikun sun yi kuri sun kewaye ce inda mala'ikun nan suka kewaya ko na ba gurin bari ya fice tsawon mala'ikun kurin ya faɗo zakiyar to fai za fauka hurkusul mala da ya kure ya kure can saman su ba mala'ikun kan nasu ya dangane da sama kamar silin ɗin ne kan mutum ya taba da ya yi sama ya yi sama ya kure sama tsakanin sama da mala'ikun sun sa kansu kan ya taba sama ba dama ya fice wa man kibuhum kuma da ya duba zai tare kuma kafadin su ya taba sama ila zama ya ga ta saman ba hanya sun mara da an yaji min tajil ara yace a yi da yake da dabara yaje kula kasan bakwai yace bari in bulo ta kasan bakwai da zo na zo gurin tunda an tare sama fai za a gada da ya kula kasa ta ɗaya kasa ta biyu da ya kula kasa ta bakwai sai ya ga kafafun mala'iku a kasan ka ji bala'i eh kasa ta ɗaya ta biyu ta uku wai ta nan zai kula ba su da tsammani ya gansu a gaciyarsu to da ya kula kasan bakon ma kafan mala'iku sun tare daga da gansu ya tarar kaman an yi jigo nan ma ta kasa ba hanya so jama'a ya ga nan ma ba daga na faiza ga damar rasiyatan an kaba kafafunsu fara da an yarkula min bainihim yau ya ce to bari ya fito ya fito a kasan bakwai din sai ga ta tsakanin mala'ikun zai yi cif kamar kibiya ya fice fanahu an zalika in yazo sai a tare shi ba daman shiga nan ma ba daman shiga ta kasa ba daman shiga ta sama ba daman tsallakawa ta gefen mala'ikun ba zai yi ba faraja iblis ila asabi iblis sai kuma ya tada mutanansa fa qala ya ma ji tukum hada uzidul arda kullu ayati wallahi duk duniya sai da ne kewaye shi sharqaha wa garbaha wa barraha wa baruha gabacin duniya da yammacinsa da sararinsa da koginsa wani kaji kai ni da rufin sama da gafa wani jawul ala kai ce ribi madaukakin nan ma naji wa kullu hadhi duk wannan balagta hu fi salasati za a awa uku nan duk na kure duniya wa akbarahum bi maulidi isa yace abin da ya faru da haka an haifa annabi isa ne yace amma ibari na je gurin amma shi ya ka haifa fa qala ya jama'i tamalat kalbahu am ala waladi illa bi ilmi yace ba zai taba yoyo a haihu wani mutum ba da sani na ba wala wala dokar da illa wa ana harima duk dan da za a haifa ni ina gurin wa inni la arju an urilla bihi kaseeran mimman yahtadi ai in yace shi yana sa ran zai bada da yawa daga wanda annabi Isa zai shiga wa ma kana nabiyin qabla wa ashadda alayya wa alaikum min hadha shi dai ba wani annabi da zai bahi wahala kamar wannan annabin yace annabin dai da zai bani wahala yace annabawan da aka yi duka na baya babu irin wannan tunda an hana ni na je gunsa to akwai matsala qala rami ruwaya yace suma kare da min tilka lailat sai shedan ya fita wannan daren qaumu yumanuna min ajali najma tala a wannan ranar mutane suka fita wanda akwai wani tauraro da ya leko wa kanu qabla zalika yatahaddasuna da suna zantarwa annan madari wa zalika najm lekon wannan tauraro min alamatul mauludi alamat tsani da aka haifar fi kitabi daliyalu da ba ya zo mana a littafin daliyalu in dai wannan littafin in dai tauraron ne fito za a yi wani annabi fakara zo suka fita yuridu da suna nufansa wa ma huma zaba tare da su da zinari wal marro da marro da luban famaru suka zo suka shuɗe bin malakin da wani sarki min maluki sham daga sarkin syria fasala abu sarkin ya tambaye su aina turiduna ina kuke nufi fa aka baro suka bayi labari bi kabar him da labarin su alaita ba ma ba da zahabu to wannan zinaran fa wal marru din da luban a dai tumu lahu min bani ashiya kun karba hadiyansa ne min bainal ayyayi kullu a tsakanin abubuwa qalu suka ce tilka misal wannan yake misalan li'anna zabu domin hi zanare sayyidul matahu kullu shine shugaban kayayyaki baki daya wa kazalika hadha annabi sayyidu ahli zamani haka nan wannan annabin shine shugaban ma'abuta zamanin wali annal marru wannan murrun da muka zo da yi yadbaru bil qasar da yi muke gyara karyayye wal juri da wanda yake da miki wa kazalika hadha annabi haka wannan annabin da zai zo dama an gaya mana yashi Allah ta'ala bi kullin sakimin zai warkar da duk wani mai masassara wa maririn da mara lafiya wali annal lubban wannan lubbanin da ka gan mu ya balo dukanuhu ila sama hayakin sa zai kai sama hin lubban hayakin sa sai ya je sama wala bulugu ha dukanu zai hayakin wani abu baya zuwa sama sai hayakin lubban wa kazalika hadha nabi haka wannan annabin yarfa'u Allah ta'ala Allah zai ɗaukaka ilin sama'i zuwa sama tun kafin ya zama sun sani wala yarbu fi zamani ahadun zai a zamanin sa ba annabin da za a daga zuwa sama in ba shi ba falamma qalu zalika lil malaki